الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo wannan dare na asabar sha biyu ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai ga daya ga watan daya haka dubu biyu da ashirin da shida daya ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri na alfahari mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta ɗari da saba'in da shida a yau za mu ci gaba a kan aya ta ɗari da saba'in da bakwai a cikin surat al'araf wanda kamun lokacin muna lade da murna da zuwan manya-manyan malaman wanda suke sananni a wannan ƙasa mai albarka akwai shekuna al-mubarak abdulmalik wanda kowa dai ya san wane ne malam malam yana daga cikin malamai wanda muke alfahari da su a nan nijar wanda yake ya tattaro ilma daban-daban duk wanda zai saurare shi zai amfana in ba dan Allah ya yi shi a wannan ƙasa ta Nijar ba da yadda za a ji shi ba yadda ake jin shi a yanzu ba to amma dai mun gode mu Allah ko ina mutum yake in ya iya duniya za ta ambata ya iya in ya sani za a ga ya sani don haka muna fatan allah maɗaukakin sarki ya albarkaci rayuwar shi ya kare shi ya amfane mu da abin da muke ji daga gare shi ya rabar alami akwai babban malamin mu doktor musa garba shi abokin karatu ne a misra kamun ya cira da ya koma saudiya yana daga cikin mutane waɗanda sun yi itikani na ilimi daban-daban na farko ana misra yana ɓangaren alkur'ani mai girma sannan kuma ya cira ta daga misra ya koma saudiya can ya idasa karatun shi har lokacin samun doktora na shi a yanzu kuma yana daga cikin masu ba da shawara a wannan hukuma don haka shi ma muna lale da suwan shi muna fatan allah maɗaukakin sarki isa albarka ga rayuwar shi kuma ya amfane mu da shi ta kowane ɓangare da ɓangaren kariya da zai ba wannan addini a matsayi wanda yake ɗauke da shi da kuma ta ɓangaren amfanar da al'umma da yake da ilimin shi Allah ya saka ma kowa da alkhairi ga malaminmu nan shi ma ga shi Allah da ya samu ribantu da zuwan shi don haka muna fatan Allah ya sa wannan tako da ya yi zuwa nan fi mizani hasanatihi yau malkiyama don haka za mu ci gaba da abin da ya saukaka mutum yana tsakiyar malamai bi zai iya cewa amma za mu ci gaba da abin da ya sauƙaƙa insha Allah alramma ma'adiratan an tsawaita maka don haka za mu ci gaba akan aya ta 177 insha Allah eh sa'a amma sa'an nan sai an mai tambo baya kadan zai shi
walau shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون
Allah maɗaukakin sarki ya labarta mamu kissosi na banu Isra'il a baya, sannan ya biyo masu da kissan wannan bawan Allah wanda Allah ya ba shi ayoyi nashi, wanda Allah ya ba da labarin cewa ya zare kanshi daga wannan ayoyin irin yadda ake feɗe dabba daga cikin fatatta a fidda fatan naman daban haka ya mai da kan shi tsakanin da ilimi wanda Allah ya bashi sai Allah ya buga misalin cewa shi irin shi kamar kare yake wanda in kai ɗauki gare shi za ka bige shi za ka gaina zuro halshi in ma ka ƙyale shi in dai akwai rana za ka gaina zuro halshin kenan bai da tabbata saboda bai yi aiki da ilimi wanda Allah ya sanar da shi shi ba sai Allah madaukakin sarki da ya ƙara ba mu shi Allah ya ce da mun so wannan ayoyi da muka bashi wannan ilimi da muka bashi la rafa'nahu biha da sai mu ɗaukaka shi da wannan ayoyin sai dai ya karkata zuwa ƙasa ya karkata zuwa duniya ya bisan zuciyar shi to don haka Allah ya buga misali da shi cewa wannan mutum yana da kama da kare bayan Allah ya gama labarta mu labarin sai ce dalika mathalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina wannan misali wanda Allah madaukakin sarki ya buga misali na mutanen da ke ƙaryata ayoyin mu kenan inji Allah faqasusil qasasa kalabarta musu labaru na magabata la'allahum yatadhakkarun ko za su wa'azu sai Allah madaukakin sarki yace sa'a mathalan lil qaumil ladina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yuzlimun kalabarta musu labaran magabata ko sun wa'azu sai Allah madaukakin sarki yace sa'a matsala nilƙawun ladina kazzabu bi ayatina wannan shi ne matashiyar karatun mu'adam sa'a tabbas ya yi muni matsalan ya zamo wani misali ne matsalul ƙaumin ladina kazzabu bi ayatina misali na waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu lalle kau yayi muni ya zamo misali wa anfusahum kanu yazlimun kuma sun kasance suna zalunta kawunansu sa'a mathalan wannan fi'ili ne madhi mathalan dinnan tamyiz ne ina fa'ili na sa'a akwai wani matsalo wanda aka shafe kafin alƙawo a nan. Aitha a matsalan matsalul ƙaumin ladina kaddabo bi ayatina. Kinan in ka ɗauko wannan matsal wanda aka shafe, don a larabci lokacin da aka mudafin da mudafin ilaihi ya halitta a shafe mudafun a bar mudafun ilaihi matsayin shi wannan shine ka'ida ta larabci wa ma yalil mudafa ya'ti kal khalafan anhu fil i'rab idha ma huzifa duk abin da ke bi ke ma mudaf shine mudafun mudafun ilayhi ya'ti khalafan anhu fil i'rab yana zamowa maimakon shi a wajen tsari na i'rabi idza ma huzifa aka shafi shi yanzu in kana son ka iya gane ke ma'anar aya sai ka ce sa'a mathalul qaumi alladhina kadzabu bi ayatina mathalan kenan misali na waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu ya munana ya zamo matsayin misali kenan akwai sa'a mathalan mathalul qaumi alladhina kadzabu bi ayatina haka al'imamu ibn jarir tabari ya tabbatar da cewa wannan akwai mudafun wanda aka shafe aka aje mudafun ilaihi makamahu kuma ya ƙara buga misali akan haka lokacin da ya buga misali da laisar birra walakin albirra man amana billahi qala ibn jarir tabari walakin albirra بر من آمن بالله نما أن شافي مضاف أم بر مضاف إليه أوجه شيء تو هكا نما ساء مثلا مثالي يا يموني وانا مثالي ني شيني مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا مثال متاني وطن دسوك كرية آيو يمو تو أنا وانيني يبقى مثالي na cewa wanda bai yi aiki da ilimin shi ba Allah ya ce fa mathaluhu ka mathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukuhu yalhath wane ne ya buga wannan misali ba Allah madaukakin sarki ba to ta kaka Allah ya buga misali sannan kuma a zo a ce wannan misali yayi muni me yayi munin kenan Allah zai zo ya buga misali kuma a ce sa'a matsalan lil qaumul ladina kadzabu bi ayatina misali wanda Allah ya buga na kafirai a ce yayi muni ta kaka dan haka malamai suka ce anan ba ana nufin misali wanda Allah ya buga na wancan mutumi wanda bai yi aiki da abin da ya sani ba ba shine Allah ke cewa yayi muni ba a'a aiki na kafirai wanda su kafiran suka aikata shine yayi muni wanda Allah ya buga mu misali da shi kenan ba misalin yayi muni ba abinda aka buga misalin dan shi shine yayi muni ina tsammanin ya fito a fili dan bayyuwa Allah madaukakin sarki ya buga misali wannan misalin yana dauke da wa'azi wanda da muka ji labarin shi mu ma mun wa'azu to kuma Allah ya zo ya ce wannan misali wanda ya buga mamu Allah ne ya yi magana Allah ba zai yi bayanin abu ya zama wannan bayanin ya yi moni ba sannan Allah ba zai zo mamu da wani abu ba wanda akwai wa'azi ciki kuma muna amfanuwa da shi sannan kuma Allah ya zo ya ce wannan abin ya yi moni don sa'a ɗin nan ayyana nuna ya yi moni kamar bi isa ne to ta kaka ne za a cewa maganar Allah ta yi moni ta kaka za a cewa magana wadda take koyinshe da wa'azi ta yi muni Allah ba zai ce haka ba a'a amma abinda kafirai suka aikata na rishin jin magana shi na barna da suka aikata wanda yasa har Allah ya buga misali da su to wannan yayi muni wa anfusahum kanu yazlimun su kuma kafiran sun kasance suna zalunta kawunansu wannan wa anfusahum kanu yazlimun zai iya zamowa jumla ce wadda ke zaman kanta an yi abafinta akan labari na baya da jumla ta baya kuma yana iya zamowa yana bima jumla ta baya ne sa'a matsala mil qawmul ladina kadzabu bi ayatina kenan ƙaryata ayoyin da suke yi alladina kadzabu bi ayatina misalin su yayi muni sannan su kuma tare da ƙaryata ayoyin da suke yi wa anfusahum kanu yazlimun kuma sun kasance suna zalunta kawunansu kenan wannan aya ta bima wancan alladhina kazzabu bi ayatina ka dai karyata aya al-ayoyi na Allah suna yi sannan ga zalunta kawunansu su suna yi kenan sai zama na ayan dukkan su suna shiga cikin silatul mawsul na alladhina ga karyata ayoyi na Allah ga kuma ga ƙaryata ayoyi na Allah ga kuma zalunta kawunansu kenan wannan sai ya zama wannan jumla tana bima abin da ke bayan ta kenan ko kuma ya zama jumla ce wadda take mustaqilla tana ba da labari na daban ne sa'a mathalan alqaumul ladina kadzabu bi ayatina misali na waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu yayi muni to shikenan ya ƙare nan an tsaya daga nan ƙari akan haka wa anfusahum kanu yazlimun becin ma ƙaryata ayoyi na Allah da suke yi to kuma wata daban ma sun kasance suna zalunta kawunansu nan kaga ba a ce yazlimuna anfusahum ba sai aka ce wa anfusahum kanu yazlimun kenan kawunansu kaɗai suke zalunta da abin da za su aikatawa in suna ganin za su cutar da wani to ba wani za su cutar da shi ba kawunansu ne suke cutar da su in suna ganin za su cutar da addinin Allah ba addinin Allah za su cutar da shi ba kawunan su ne suke cutar da su shi ne dalilin gabatar da anfusahum akan yazlimuna ana wa anfusahum kadu yazlimun kawunan su suka kasance kuma suna zalunta
من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Man ya hadillahu fahuwal muhtadi, wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi to wannan shi ne shiryayye, wa man yudlil duk wanda Allah ya batar da shi, fa'ula'ika humul khasirun. waɗannan su ne wanda ba su ci riba ta rayuwa ba man yahdillah wanda Allah ya shiryar da shi shiriya muna da kashi biyu akwai shiriya wadda take ta gwada ma mutum hanya ta alkhairi da hanya ta sharri to wannan Allah ya shiryar da kowa har kafirai ma don haka Allah ya ce fa amma samudu fa hadainahu samudawa sai muka shiryar da su wace irin shiryarwa gwada musu hanya wannan ana ce mace hidayatu irshad shiriya ta shiryarwa gwada ma mutum hanya Allah da ya halitta dan adam Allah ya ce wa hadainahu najdaini mun shiryar da dan adam hanyoyi guda biyu hanya ta alkhairi da hanya ta sharri hidayatu irshad kowa da kowa Allah ya shiryar da shi to amma akwai hidayatu tawfiq shiryarwa wadda take ta dacewa wannan ba kowa Allah ke ba shi ba wazin Allah ya datar da shi wannan Allah ba zai datar da shi ba to anan wace shirya ake nufi ai wanda Allah ya shiryar da shi shiryarwa ta dacewa da abin da Allah ke so yayi da barin abin da Allah bai so duk wanda Allah ya shiryar da shi fa huwal muhtadi wannan shine shiryayye kenan wanda Allah ya gan daman ya sa shi kan hanya wannan shi ne yake zamawa kan hanya iliminka ba zai sa ka shiryu ba kaifin hankalinka ba zai sa ka shiryu ba tunaninka ba zai sa ka shiryu ba a'a in Allah ya yi nufin mutum da shiriya wannan shi ne ke zamowa shiryayye don haka za ka gani akwai wanda sun kai matuka wajen ganewa wajen fahimta amma Allah bai yi nufin shirya gare su ba sai kaga sun fi kowa ɓace ba tsammaninka wanda yake kula da ɓangaren halayyar ɗan adam a hind kana tsammanin ƙwaƙwalwarka ta fi ƙwaƙwalwar shi ne ko ta kai wanda ke kula da ɓangare na ilimma wanda suke sai masu kaifin hankali suke shiga su kana tsammanin kai hankalinka ya kai irin wannan hankalin ba a tunanin haka amma kai wanda ke ƙauye na Nijar yaro ƙarami wanda ke cikin ƙauye wanda ilimi ma bai yi ba da zai zo ya ga babban shugaban kula da ƙwaƙwalwa da hankali na ɗan adam a hind zai tar da saniya ya duka ya mata sujada ƙaramin yaro wanda ke kauye ba ma birni ba in ya gashi ya yi haka zai bushe da dariya ne saboda yana ganin hauka ne a fili to amma wannan allah bai shirya da shi ba yasa yana ganin saniya dabba wadda ba ta magana ba ta amfani shi ga ta nan in ta zo wucewa sai duka ya mata sujada wannan kaifin hankali nashi bai sa ya gano cewa aikin banza yake ba to wannan shine man yahdillah fa huwa almuhtad wanda Allah ya shiryar da shi to wannan shine ainihin shiryayye wa man yudlil duk wanda Allah ya batar da shi fa ulaika humul khasirun waɗannan su ne waɗanda ba su ci riba ta rayuwa ba yanzu nan sai aka ce man yahdillah duk wanda Allah ya shiryar da shi fahuwal muhtadi wannan shine ainihin shiryayye wannan wurin ne alkur'ani ke tabbatar da ya da muhtadi amma sauran wurare a cikin alkur'ani zaka ga muhtad ake cewa saboda sauƙaƙawa amma anan sai Allah ya ce muhtadi wannan shine shiryayye to fahuwal muhtadi sai aka zo da shi shi shi kadai man saboda mura'at lafzi na man shi yana guda ɗaya ne ai kun ga ba jam'i bane duk wanda Allah ya shiryar da shi fa huwa al-muhtadi shine shiryayye wa man yudlil duk wanda Allah ya batar da shi kuma fa ulaika humul khasirun sai aka ce waɗannan su ne wanda suka yi asara wanda su ne ba su jiri ba rayuwarsu ba a'a to me yasa ba za a ce ومن يضلل فأولئك هو الخاسر سيأكتي هم الخاسرون ما لم يسكتي دأكتي من يهدي الله من إنن كاغا مفرد نيكو فهو المهتدي سيأك كل دا بانغران جوا قداني wancan shi ma wannan sai aka zo da shi guda to mantan nan da yake tana daukan ma'ana ta jam'i kuma nan wajen fa'ula'ika humul khasirun sai aka kula da wannan ma'ana da ke gare ta na jami. Wasu malaman suka ce a ƙari akan haka, wannan yana nuna hanya ta Allah wadda take ta shiriya guda ɗaya ce. Kenan shiriya guda ɗaya ce hanyar shi. Amma hanyoyi wanda suke naɓata da yawa ne don haka aka zo da wannan jami'i. man yahdillahu fa huwa al-muhtadi saboda hanya ta Allah ta shiriya guda ɗaya ce don haka Allah yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan hanya ta kenan wadda take miƙaƙƙa ku bi wannan hanyar wala tattabi'u subula kar ku bi hanyoyi wanda suke na bata kenan masu yawa ne fatafarraqa bikum an sabili sai ta raba ku daga hanyar Allah don haka suka ce aka zo da shi wannan mufrad wannan kuma aka zo da shi jami'i huna wannan ya nuna cewa Allah shine mai shiryarwa Allah shine mai fatarwa mu'tazilawa ba su yarda cewa Allah shi ke fatar da mutum ba su a wajensu Allah la yaf'alu illa al-aslah wannan ka'ida ce wanda suka aje ta akan at-taqbih wa tahsin wa taqbih al-aqli su in suka kalli abu yana da kyau da hankalin su sai su ce yayi bai da kyau a hankalin su sai su ce bai yi ba dan haka kuma Allah madaukakin sarki dole ne ya aikata abun da mutane suke ganin shi mai kyau to batar da mutane su a wajen su ba abu ne mai kyau ba Allah kuma bai aikata abu illal aslah sai abin da zai zama maslaha ga mutum kuma abu ne wanda yake mai kyau to dan haka suka ce Allah bai batar da mutum to in bai batar da shi gashi aya ta ce wa man yudlil kaka za ku fasarta wannan aya sai suka kama kewaye kewaye suka ce wai wanda Allah ya sifanta shi da cewa batacce ne to wannan shi ne batacce malamai suka ce ai larabcin bai nuna haka wa man yudlil wanda Allah ya batar da shi saboda balla ya bace a balla ya batar to wannan duka bata ne daga wannan firka daga cikin firak su ne mu'tazilawa da suke ganin duk wani abu wanda yake mummuna Allah ba zai aikata shi ba sai suka kore komi wanda yake ba mai kyau ba wani lokaci ana ce musu kadariya ma wajen wannan abun da suke tafiya a kan shi don haka abun yana daga cikin ababen wanda suke ba da mamaki wani lokaci sai ya zama minal mudhikat cikin ababe wanda suke suna ba da dariya wai Allah bai aikata abu bai yin wani abu wanda yake mummuna ne bai da kyau an samu daga cikin wasu kadariya wanda su suna ganin a'a Allah bai kadarta wani abu wanda yake ba mai kyau bane wasu ayyuka mummuna a'a ba Allah bane kur dai daga cikin su raƙumin wani ya bace yazo wajen malam kadari wanda shi yana kore kadara Allah bai yi kaza ba bai yi kaza ba yace raƙumi na ya bata imani addu'a dan Allah in gashi yana daga hannu ya ce ya Allah ga raƙumi na wannan bawa naka ya ɓace Allah ba ka yi nufin ya ɓace ba kai ba kai ne kaso ya ɓace ba saboda ake da suke nan su a wajensu al'amurra zuwa kawai suke balle ma mummuna mu'tazila ammatan suna ganin Allah bai aikata abu wanda yake ba mai kyau ba su kuma kadariya wannan suna ganin cewa alin al'amari zuwa yake haka kam Allah an sace ma wannan bawan Allah raƙumi kinan addu'a zai mashi Allah baka yi nufin a sace wannan raƙumin ba kinan satar raƙumin ba daga gare ka zo ba wannan bawan Allah ba karatu ya da yawa ba sai ce malam aji hannunka addu'a ma farta kurum me yasa yace to in dai ya zama na Allah ba shi yayi nufi aka dauke wannan rakumi ba ba da san Allah aka dauke wannan rakumi ba to yana yiwa kuma in kai addu'a Allah ya so a maido rakumin a kimaido shi in ya zama na an dauke shi ba da san Allah ba to kenan Allah zai nemi a maido shi ma a kimaido kaga ba malami bane shi amma ya lakkana babba daga cikin manyan su ilimi na aqida to dai alkhairi da sharri dukkan su daga Allah madaukakin sarki suke zuwa wannan shine yasa al-Imam al-Bukhari yayi littafin shi khalqu af'al al-ibad Allah shine ya halicci aikin bayi aiki mai kyau da aiki wanda yake ba mai kyau ba sai dai akwai abinda Allah ke son shi kadaran dole ya kasance wani abin Allah ya so ya kasance saboda Allah ya halicce shi amma Allah bai son shi a shari'a kamar zalunci kamar lalaci Allah ya halicce su amma a shari'a ya hana su to akwai abinda kuma Allah zai so shi shi ya halicce shi kuma yana son a aikata shi kamar imani da shi kamar adalci kamar wasu ababe wanda Allah ya yi umarni a Yesu to wannan shine bambanci da akan abin da Allah zai so shi na ya kasance a wannan duniya a matsayin shi na mai halitta zai halitta alkhairi zai halitta sharri amma wajen shari'a Allah bai san a aikata wani abu sai wanda yake alkhairi ne sai wanda ya umarni da shi a shari'a kenan Allah shi ke batarwa wa man yutil wanda Allah ya batar da shi fa'ula'ika humul khasirun waɗannan su ne wanda ba su ci ribar rayuwa ba waɗannan su ne masu asara. Me ake ce ma khasara alkhasir shi ne wanda zai je ya sau abu bai ci riba ba ya faɗi wajen kasuwanci. To rayuwan nan da imani kamar kasuwanci ne, duk wanda ya bi Allah ya bi abin da Allah ke so, to wannan ya ci riba ta rayuwa. wanda kuma ya bi kibin hanya ta Allah kuma wannan ya yi asarar rayuwar shi
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون
Allah madaukakin sarki yace wala qad dharana li jahannama kathiran min al-jinni wal ins Allah yace mun halicci kathiran min al-jinni wal insi da yawa daga cikin mutane da aljannu ba dan kuma dan karshen su ya zamo li jahannama saboda ya zamo karshen su wutar jahannam lahum qulubun la yafqahuna biha za ka gasu suna da wasu zukata wanda ba su fahimta da su walahum a'yunun la yubsiruna biha za ka ga suna da ido kuru-kuru amma ba su ganin abin da ya dace da wannan idanun nasu walahum adhanun la yasma'una biha za ka ga suna da id- kunnuwa amma in ma sun ji abin da ake faɗa masu ba ji irin na karfa ba ula'ika kal an'am Allah ya ce waɗannan wanda aka ambata maka suna kama da dabbobi wanda ake yankawa ana ci bal hum abal waɗannan sun ma fi dabbobi bacewa ulaika humul khasirun waɗannan su ne wanda ba su ci ribar rayuwa ba zara'a shine ya halitta zara'a da zal zara'a shine ya shuka wannan za zalin ne da ra da kuma hamza ya halitta walaqad zara'na Allah yace tabbas mun halitti li jahannama saboda wuta dan wuta mun halitti kathiran min al-jinni wal insi wannan lam ta li jahannama ana ce mata lamul aqiba lam ce wadda ba dan abun aka yi shi ba amma a ƙarshe zai zai kai zuwa gare shi Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya ba da labarin annabi Musa da aka aza shi cikin jirgin da cikin wannan akwati Allah ya ce faltaqahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hasana sai fir'auna eh, mutanen gidan fir'auna sai suka cinci annabi Musa liyakuna lahum aduwan wa hazana dan karshe ya zamo makiyinsu karshe ya zamo abin takeicinsu shi lokacin da suka cinto waɗannan yan gidan fir'auna suka cinto annabi Musa shin sun cinto shi ne dan ya zamo takeici gare su dan ya zamo makiyi gare su a'a to wannan ana ce mata lamul aqiba sun cinto shi amma ƙarshen lamari zai zamo makiyinsu ne ƙarshen lamari zai zamo abin takaicinsu ne to haka wala kad zara'na haqiqa mun halicci kathiran min aljinn wal insi da yawa daga cikin mutane da aljannu li jahannama wanda ƙarshe dai zai zamo jahannama ce sakamakon su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada labarin cewa Allah madaukakin sarki ya halicci ya kadarta abinda zai halitta a wannan duniya qaddara al-maqadir qabla khalqi as-samawati wal ardi bi 50000 sana kamun Allah ya halicci sammai da kasai da shekara 50 Allah madaukakin sarki sai da ya bada labari ya- ya kadarta dukkan abinda zai kasance har ƙarshen tashin alkiyama kamun halittar sammai da ƙasai Allah ya ƙadarta wannan da shekara hamsin hamsin alfan ai hamsin alfan shekara dubu hamsin jazakallahu khaira hamsin alfan ya ƙadarta dukkan abin da zai kasancewa kenan ɗan wuta ɗan wuta ne ɗan aljanna ɗan aljanna ne dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik sannan Allah madaukakin sarki zai aiko da mala'ika fa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'idin aw shaqi kana cikin ciki an san menene zaka kasancewa to Allah madaukakin sarki ya halitta waɗansu mutanen dan wuta to nan ma qadiyya ta mu'tazilawa sai ta zo na'am
in Allah tun kamun a haife ni ya halicce ni a matsayin cewa ɗan wuta ne ne. Ba mu'tazile sai ce, "Iza ma qada rabbi bi kufri bi zamikum, wa lam yardahu minni fa ma wajhu hilati." Da'ani wa sadda al-baba anni fa hal ila dukhuli sabilun bayyinu li qadiyati.
Mm.
Wai in ya zama da Allah shi ne ya halicce ka tun cikin ciki kamun ka san komi. Allah ya rubuta cewa wani ɗan wuta ne, wani ɗan aljanna ne. idza ma qada rabbi bi kufri bi zalikum shi wannan shi ma kadari ne yana ganin Allah bai hukunta komai wai in Allah shine yayi nufi ni kafiri ne kamar yanda ku kuke cewa walam yardahu minni sannan bai yarda da kafirci gare ni ba fa ma wajhu hilati Allah ya rubuta ni dan wuta tun ina ciki ina iya kauce ma abinda Allah ya rubuta to in ya zama na da'ani wa saddal baba anni ya kira ni kuma ya kare kofa fahal ila dukhuli sabila ina da hanya ta shiga ga kofa an kira ni kuma an kirfe ta bayyinu ne qadiyati wannan shine abin da mu'tazilawa suke batar da al'umma da shi wannan tambaya ce wadda aka ma ibnu taymiya lokacin awaki yana gincire da ya miƙe sai da kawo abiya da sun kai sattin zaka ga su cikin da mujalladi wanda ke kula da qadar a cikin fatawa na ibnu taymiya Allah su'aluka ya hadha su'alun mu'anidin mukhasim rabbil arshi baril bariyati Mm.
qasida ce ta'iyya ta ibnu taymiya kenan haka suke batar da mutane wajen cewa ga yanda Allah yayi to Allah madaukakin sarki ya halicci halittun shi ya bayyana masu hanya ta shirya ya bayyana masu hanya ta bata to nan bai zalunce su ba amma ya datar da kai kan shirya wannan ganin son Allah ne in ya so ya yi in ya so bai yi ba a haka kawai za ka tsayawa kuma shirya ba mustahil bace ga waɗannan mutane lidati akwai mustahilun li zatihi akwai mustahilun li ghairihi akwai abin da bai yiwuwa shi da kanshi kamar baka da fiffike a ce ka tashi wannan ba zai yiwu ba amma akwai wanda yake mustahil ne li ghairihi ba dan bai yiwuwa gare ka bane saboda Allah ya baka waj'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay'in idh kanu yajhaduna bi ayati Allah kenan Allah ya baka abinda zaka gane gaskiya da shi Allah bai zalunce ka ba to amma in Allah ya riga ya rubuta cewa wani kaza ne yake to wannan sani na Allah ne ya gabata gare ka dole sai ka sallama ma kadara dan haka wannan ba a cewa dammi ba a cewa dammi Allah ga ya rubuta shi kuma ya kira shi yanzu Abu Lahab Allah ya ce sayasla naran zata lahabin sai ya shiga wuta Allah ya riga ya ambata haka kuma annabi ya zo ya ce mashi ya zo ya imani ai shi ne bakadaran yake cewa da'ani wa saddal baba an abu lahabin wanda muke karanta cewa Allah ya ce tabbat ya da abu abu abi lahabin wa tab Allah ya sattara cewa kafiri ne kuma tun azal Allah ya rubuta cewa wannan ba zai yi imani ba dan wuta ne to kuma annabi ya zo ce mashi yi imani kuma an san ba zai yi imani ba to wannan kinan an umarce shi da abin da bai yiwuwa ne malaman usulul fiqh suka ce abin da bai yiwuwa kashi biyu ne akwai wanda shi da kanshi bai yiwuwa akwai wanda bai yiwuwa ne saboda wani abu to wannan imani yana yiwuwa ga Abu Lahabin saboda akwai wanda suke ‘yan uwan shi hamza ya yi imani abbas ya yi imani duka daidai suke da abu lahabin kenan imani yana yiwa gare shi amma me yasa bai yi imani ba saboda allah ya rubuta cewa ba zai yi imani ba kenan wannan mustahilun ne li ghairihi laysa mustahilan li dhatihi shi imani na shi to malamai suka ce ana iya umarni da abu wanda yake mustahilun ne li ghairihi a shari'a amma mustahilun li dhatihi wanda ba zai yi ba Allah ba zai umarce mu mu tashi sama ba kuma ba a yi maka fiffike ba dan ba zai yi gare ka ba amma yanzu Abu Lahab a ce yayi imani kuma an san cewa zai mutu kafiri wannan ana iya umarni da shi a shari'a to Allah ya ce mun halicci da yawa daga cikin mutane da aljannu dan wuta kur a ƙarshe za su zamo ‘yan wuta ne za ka gasu lahun ƙulubun la ya biha za ka gasu suna da zukata wanda ba su fahimta da wannan zukata malamai suka ce ganewa fahimta daga zuciya take haka ƙur'ani ke abbarawa a kodayaushe ya ce suna da zukata wanda ba su fahimta da wannan zukata kenan fahimta daga zuciya take ba daga kwakwalwa ba kamar yadda likitoci suke nunawa sai dai alaka wadda ke tsakanin zuciya da kwakwalwa alaka ce ta haɗe to don haka in likitoci suka zo tabbatar da cewa kwakwalwa ita ce ke har da ce abu ita ke rikewa ita ke ganewa wannan ba za a ce a'a ba gaskiya ba ne saboda alaƙa da ke da kwai mai girma tsakanin zuciya da kwakwalwa. Allah ya ce an halishi waɗansu mutane don wuta, irin wannan mutane za ka gane su gasu da ganewa a kan al'amurra na duniya, amma in al'amarin lahira ne ba hun alil akhirati hum gafilun. Za ka gasu summun bukumin umyun fahim la yarji'un ga ido daro-daro suna kallonka ba tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun suna ganinka amma ba su kawar ba su ganinka zaka ga suna da kaifin hankali amma wajen al'amurra na duniya ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun rayuwa ta duniya sun san ta kar amma wajen lahira baka ga su san komai ba dan ba wajen fahimta su bane ولهم أعين لا يبصرون biha. za ka ga suna da ido amma ba su ganin gaskiya da wannan idan walahum adhanun la yasma'una biha za ka ga suna da kunnuwa kuma ba su ji da wannan kunnuwan ji wanda zai amfane su kana tsammanin da Allah ya ce mu irin su Abu Lahab Abu Jahl summun bukmun umyun fahum la yarji'un kana tsammanin ba su ji ne in annabi ya karanta masu qur'anin sai su ce qad sami'na law nasha'u laqulna misla hada mun ji in muka ga dama mu ma sai mu faɗi irin haka da Allah ya ce wa in yakadu alladhina kafaru la yuslikunaka bi absarihim suna son su kama ka da idan su Allah ya ce wa tarahum yanzuruna ilayka kasu suna ganin ka kenan yana nuna suna gani amma gani ba mai amfani ba saboda in ji bai amfani mai shi ba kamar ba ji bane in gani bai amfani mai shi ba kamar ba gani bane in ilimi bai amfani mai shi ba kamar ba ilimi ba ne. Ula'iga kal'an'ani Allah ce kamar dabbobi suke, saboda dabba za ta iya ganin abu wanda zai iya cutar da ita, amma kuma ba ruwanta ba za ta kula da wannan cutar ba, sai ta abka ma abin da ta san zai cutar da ita, ko ko ba ta sani ba ko ta gani kamar ba ta gani ba. Na ga wani tarko wanda suke mazaki in za su kama shi, sai a yi rame doko sai a kulla nama sama sai a bar shi tsakiyar ramin. subhanallah saboda hauka na dabba in ya tashi ce ya tsallo ya ce zai kamo wannan naman sai ya fada cikin raman in dan adam ne yana kallo ya san cewa in ya cira cikin raman zai fada ba zai ba zai shiga ciki ba to kenan dabba kenan tana gani ka ba ta gani yanzu in ka zo ka aje mishi madibi rago ya kalli wannan madibin ya ga rago dan uwan shi ciki tat zai zo ya bige shi sai dai ku ga kawai ya rotsa wannan madibin in dan adam ne yana kallo ya zan ba wai wani ne ciki ba eh kawai eh ba shi da kan shi ne sai dai abinda ibn al-jawzi ke kawo cikin akhbarul hamqa wal mughaffalin wai wawa ne da wawuya suka leka rijiya sai matar ta ce sai ta ce ka ka ga wata iska can ciki sai ta ce i wallahi dai dai ka shi ma ya ce tare da wannan iska ba to sai dai irin wannan kansu su ne suka gani ko ba su san kansu bane to wannan ana kawo su ne cikin dan adam wanda ya ya saki rezo wanda bai da tunani amma in dai dan adam yana cikin hankalin shi to da da ya kalli madibi ya sani to haka dabbobi suke to kenan mutane wanda ba su yi imani da Allah ba su ma irin haka suke sai Allah ya ce balhum adall wannan sun ma fi dabbobin bacewa ta wani bangare saboda dabbobi suna tashi da abin da aka umarce su da shi dabba ba ka zuwa za ka hawanta ta kika hauta ta ba da abin da ake son ta ba da dabba ba za ka kora ta ba ta ki tafiya ta yi abin da ake bukata gare ta to amma dan adam Allah me ya halicce shi dan shi shine bauta mashi Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba mu halicci mutum da aljani ba sai dai dan su bauta ba to amma dan adam kuma sai a zo a ce ya bauta ma Allah ya ce ba zai yi ba kaga dabba ta tashi da abun da ya kamata ta tashi da shi in aiki aka sa ta ba za ta ki ba in hawanta za a yi ba za ta ki ba to dan adam kuma ya ki abin da aka yi shi dan shi shine ibada ta Allah to don haka sai ya zama da dabbobi sun fi shi ganewa dabbobi sun fi shi amfani
ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
Allah maɗaukakin sarki ya ce wa lillahi al'asma'ul husna fad'uhu biha. Al'asma sunaye, al'husna mafi kyawu, wa lillahi sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, don haka in kuka tashi roƙon Allah fad'uhu biha, ku roƙi Allah da wannan sunayen. Wa zarun ladina yulhidu na fi asma'ihi, ku bar waɗanda suke suka cikin sunayen Allah. ko suke kauce ma sunayen Allah su nufi wasu sunaye daban lata da uzza da manat sai ji zauna makadu ya amadon da sannu za a saka masu da abin da suka kasance suna aikatawa walillahi al'asma Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye alhusna mafi kyau in abu yana da kyau za ka ce hasan wanda ya fi kyau sai ka ce al'ahsan in abu na mace ne za ka ce mashi hasanatun hasana mai kyau in ta macen wadda ta fi kyau sai ka ce alhusna kamar yadda za ka ce wa hasan da ahsan haka wajen hasanatun wal husna wannan af'al tafdil ake ce mashi to Allah yana da wasu sunaye yana da sunaye alhusna mafi kyau Allah yana da sunaye wanda suke mafi kyawu fad'uhu biha in kun tashi roƙon Allah ku roƙe su da wannan sunayen sunaye na Allah madaukakin sarki da abin da suke nunawa na sifofi na Allah ɗaya ne daga cikin kashi na tauhidi wanda malamai suka kasa shi guda uku in ka kalli duk abin da ya shafi Allah maɗaukacin sarki ko dai ka ji ya shafi kaɗai ta Allah ɗin shi kaɗai za a bauta mawa wannan suna ce mashi at-tauhidul ilahiyya ko kuma at-tauhidul uluhiyya ko abin da ya shafi Allah shi yayi wani shi ya halicci wane shi ke arzata wane shi ke kula da al'amurra na duniya to wannan ɓangaren suna ce mashi a tauhidin rububiyya wanda ke nuna Allah shi ke tafiyar da al'amari na duniya to ko kuma abin da ya shafi sunayen Allah da sifofi na Allah wannan shi ne kashi na uku na tauhidi shin wannan kashi ɗin bida'a ne shi ne waɗansu suka ce ai tuma kun zo da bida'a tunda kun kasa tauhidi kashi uku tauhidul uluhiyya da rububiyya da al-asma' was sifat wannan bawan Allah mai fadin haka bai san at-taqsimul aqli ba abu wanda za a bibiye shi a gano cewa guda kaza ne kuma wannan sai ya hana a kasa gari tsakanin birni da ƙauye irin shi ne fa kawai ilimin addini ilimi na duniya fiqhu akwai babi na ibada akwai babi na mu'amala akwai babi na aure da sauransu waɗannan ababe ne wanda ba bid'a ke da cikin su ba abinda ake so gare ka kurum in aka tashi yin taksim din abibi abin kai ya zama na an rago to in ka tashi kai abin da za ka yi in kana so ka ci gyara sai ka ce a'a akwai wani saura kun rago shi kaman kalima ce a larabci akwai ism akwai fi'il akwai harf wannan istikra ya nuna haka to in kana so kashi ne kawai bai shafi bid'a ba ko rishin bid'a kai da kace ba haka bane abinda ake so gare ka sai ka kawo mamu shin akwai wani abin da zaka gani wanda ya fita ɗaya daga cikin waɗannan wanda ya shafi Allah duk ayar da zaka kawowa huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر nan duka sunaye ne na Allah. Allah ta abudu illallah ka kubota ma kowa sai Allah. Ilahiyya. Kul man rabbu samawati as-sab'i wa rabbu al-'arshi al-'azim sayquluna lillah. Wannan yana nuna Allah shike yin komi da komi. Kul man yarzuqukum min as-samawati wal-ardi qul lillah. Da abin da kaji ya shafi Allah bai fita daga ɗayan ukun nan. In kana da na hudu ka kawo. Shi ake bukata gare ka. Amma ka zo ka ce wai bid'a ne, waye ce maka? kalli kashin dai in dai daidai ne ka yarda da shi in ba daidai bane ka kawo abin da kake son ka rosa shi da shi to amma wasu mutane hatta aqliyat din ma badahiyat din ma suna shige musu sai su rinka ruɗa mutanen da ba su gane ba da irin wadannan kai akwai abubuwa fa to yanzu sunaye na Allah sun sha bamban da sunaye na dan adam akwai sunaye na Allah wanda da su ake roƙon Allah sunaye na Allah laƙabba ne ga Allah maɗaukakin sarki kowane suna yana ɗauke da wata sifa imma bi dilalatil mutabaqa aw bi dilalatil jizab in kace al-alimu kaga ya nuna suna na Allah ne mai tsananin ilimi kuma ya nuna sifa ta ilimi ga Allah kenan kowane suna na Allah yana ɗauke da sifa saɓanin suna na ɗan adam za ka ji an ce mashi hasanun mai kyau sai ka kalli ayyukan shi ba za ka ga ayyuka masu kyau ba sai ka ji an ce mashi muhammad a sa mashi suna muhammad duk ayyukan shi ba abin yabo sai ka ji an ce mashi jamil shi kuma mummuna ne sai ka ji an ce mashi sa'id sai ka ji suna ana iya ambatan mutum da suna shi kuma saɓanin wannan sunan ne amma Allah maɗaukacin sarki sunayen shi suna ɗauke da sifofin shi al'alim mai ilimi ne Allah maɗaukacin sarki ya sifanta kuma da ilimi to don haka kowane suna yana ɗauke da sifa mu'tazilawa sai suka ki haka sai suka ce Allah alimun ne bila ilmin wai Allah mai ilimi ne ba tare da ilimi ba kuma mai ilimi ne bai sifantuwa da ilimi wannan hauka ne ba mutum mai hankali bai iya gano haka sami'un mai ji ne bila sam'a ba tare da ji ba basirun bila basar mai gani ne amma ba tare da gani ba ta kaka to wannan akida ta mu'tazilawa ba kenan in aka ce suna yana ɗaukar sifa amma sifa ba ta haifar da suna yanzu Allah kamar af'al Allah maɗaukakin sarki zai ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai suna neman yaudara Allah to Allah yana nuna musu yaudara su ma kaga khadi' wannan sifa ce ba suna bane na Allah Allah yana yaudar dan sun yaudari Allah Allah yana yaudara su dan yaudara in ta zamo kishiyar yaudara ba aibi bane kana shirya mani kana son ka yi mani wani abu sai na fito maka ta inda baka zato wannan abin yabo ne ya nuna ina da wayo kenan yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum Allah shi ma yana yaudara su anan ba ka samu Allah suna al-mukhadi' kace ma Allah mai yaudari wannan dan sifa ne ba suna bane kenan suna yana fidda sifa in kace alim kenan Allah sunan shi kenan kuma yana da sifa ta ilimi amma sifa ba ta fidda suna khadi'uhum Allah mai yaudara su ne kamar yadda suke neman su yaudare shi ba ka sa ma Allah suna al-mukhadi' kinan wannan shine dabi'a ta suna da sifa na Allah madaukakin sarki akwai mas'aloli wanda suke hal al-ismu huwa al-musamma ko kuma ba shine musamma ba wannan zamu aje shi ba za mu yi bayani kan shi ba saboda kurewar lokaci na'am sunaye na Allah tauqifiyya ne jira ake aji nassi na alqur'ani ko nassi na hadithai na annabi sun faɗi wannan suna ga Allah sai a ambata mashi saboda abu ne wanda ake ambata ma Allah abu ne wanda ake roƙon Allah da su Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sunaye mafi kyawu sun tabbata da Allah ku roki Allah da wannan sunayen to ina sunayen Allah suke shin waɗannan waɗanda suka zo cikin hadithi na al-Imam tirmidhi wanda ya rawaito cewa inna lillahi tis'an wa tis'ina isman Allah yana da sunaye guda ɗari ba ɗaya inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man wa'aha aw hafizaha dakhala al-janna duk wanda ya kiyaye wannan sunaye na Allah guda ɗari ba ɗaya zai shiga aljanna wannan su kaɗai ne sunayen Allah ba su kaɗai ba ne sunayen Allah suna da yawa amma waɗannan guda ɗari ba ɗaya ɗin su ne wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna to daga nan hadithin ya dakata walid ibn muslim ɗaya ne daga cikin marwaitan wannan hadisi wanda yake yana sifantuwa da sifatar tadlis da ya tashi sai ya gangaro da wannan sunaye wanda muke jin ana yawan karantawa din nan sai ya kawo al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir sai ya zarci ya rinka ambata wasu sunaye ma wanda ba su tabbata ga Allah ba zaka ji yana cewa adarun nafi Allah mai cutarwa bai daga cikin sunayen Allah mai cutarwa wannan magana annabi ta tsaya ne daga inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man hafizaha aw man wa'aha dakhala aljanna Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya wanda in mutum ya haddace su ko ya kiyaye su zai shiga aljanna daidai magana annabi kenan wannan lissafa wannan sunayen to ba magana annabi ba ce wannan wajen ilimin hadithi ana ce mashi al-mudraj wal mudrajat fi al-hadith ma atat min ba'd al-fadh ruwat ittasalat shi ne ake ce mudraj rawi ya dauko magana shi ya hada da magana annabi a kasa gane magana shi da magana annabi kaman hadithin da ke nuna inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu wannan magana annabi nan ta tsaya sai ce faman istata minkum an yutila qurratahu falyaf'al wal qurratu la tuqal kama qala al ulama kenan wannan mudraj ne karin nan yana kuma cikin sahih al bukhari to wannan mudrajat akwai sunaye wajen guda 22 wanda ba su tabbata daga cikin sunayen Allah ba kakka ambaci Allah as-sabur kakka ambaci Allah al-muntaqim kakka ambaci Allah abbaru kakka ambaci Allah annafi suna nan an lissafa su har guda 22 ba su daga cikin sunayen Allah ba su tabbata cikin sunayen Allah ba cikin wannan jeri da kuke gani alhamdulillah yanzu an jera su an kawo wanda ba a shigo da su ba an fidda waɗanda suke ba a samu nasi a kansu ba an yi haka a yanzu akwai sunayen Allah sahiha wanda suka tabbata daga sunna suna nan an ambata su guda ɗari ba ɗaya don haka in aka neme su za a same su amma mutum ya nisanci ambata ma Allah abinda bai ambata ma kanshi ba abinda ake nufi da tauqifiyya cewa Allah ne ko ma'aiki za su faɗi wannan abu a ambaci Allah da su don haka dai lokaci ina ga ya ƙare walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafi kyawu in kuka tashi roƙo ku roki Allah da su Allah in ana mashi kirari lokacin ɗaya ne daga cikin ababen da ke sa a karɓi addu'a yi ma Allah kirari wani mutum ya zo yake cewa Allahumma inni as'aluka wa ashhadu bi annaka anta Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ina roƙonka kuma na tabbatar da kai cewa Allah kai ne guda ɗaya a samad wanda ake nufi da bukata wanda bai haifa ba ba a haife shi ba bai da wanda ke daidai da shi annabi ya ce lalle ya roƙi Allah da sunaye wanda suke alhusna ismullahi al'azam wanda in aka roƙi Allah da shi yake karfawa to yi ma Allah kirari yana daga cikin ababen da ke sa a karbi addu'a sai Allah ya ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku bar waɗanda ke karkacewa ko su soki sunayen Allah ko kuma su kauce ma sunayen Allah an karanta yulhiduna an karanta yalhaduna kenan ko dai ya nuna soka an ana ce mai ilhad haka karkacewa abu ana ce mashi allahad kabari da ake ce mai lahad saboda karkacewa da ake yi da shi wajen gina shi sai yi zauna ba kanu ya malu da sannu za a saka masu da abin da suke aikatawa kenan ana roƙon Allah da sunayen shi alhusna sannan kuma a bar waɗanda suke kauce ma sunayen Allah su kama wasu sunaye daban wannan malamai suka ce wannan aya muhkama ce tana nan tana aiki bar su kenan tsawatar da su ake bar su sun ga abin da za mu masu kama faɗan Allah da ya ce zarni wa man khalaqtu wa'idan wasu suka ce a'a mansuka ce da aka ce kyale su a da ne amma tunda Allah ya ce a yaki waɗanda suke makiya Allah jahidil kuffar wal munafiqina waqluf alaihim to wannan aya ta jahidil kuffara ta bar ta shafe aya wadda ke cewa wazarul ladhi la yulhiduna fi asma'i ku bar waɗanda suke suka cikin sunayen Allah ko suke kauce ma sunayen Allah kenan ba ku bar su ba ku tashi ku yake su wannan dukkan wannan malamai sun faɗi haka dan haka sai ji zauna ma kanu ya'malun anan zamu dakatawa saboda mun tsawaita ga manya-manyan malaman mu sun dauki lokaci suna saurare saboda kyaukyawan adab nasu abinda dai muke bukata in sun ji kuskure cikin abin da muka faɗa muna neman gyara kuma muna karɓa insha Allah don haka anan za mu dakatawa sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama na taƙi na Allah dinakum wa amanatikum wa khawati ma'amadikum ala khairin nan taƙi subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan in akwai tambaya in Allah ya sa an sani sai a karba bayan kiran sallah